الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqihu muna karanta wani littafi na halul masail ubangiji allah ya sakan kawo waɗanda suka rubuta littafin da kuma waɗanda suka masa hidima mu da muke karanta abun da ya sauwaka a cikin ubangiji allah ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muka karanta da wanda muka ji allah ya ba mu nasara kusa ko nesa wannan rana yau ina ji muna 20 da da bakwai ga wata 27 ga wata Allah ya datar da mu wata ya tafi ai wata ya tafi Allah ya karba mana wata na nawa a musulunci na sha ɗaya kenan daga an zo sai a ce ma sha biyu shi kenan shekara ta ƙare Allah ya ba mu da sauƙi ai kamar yau da muka yi ramadana to gashi nan kuma yanzu har Allah ya kai mu watan sha ɗaya abinda muka aikata daga wancan lokaci zuwa yanzu ga shekara za ta tumfaya wanda Allah bai kaddara zai cika wannan shekaran ba kafin lokaci sai kaga ya tafi ubangiji Allah ya karba mana Allah ya bamu da sauki kuma muna abin nan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ta yi daidai da yau 29 ga wata 25 ga wata na watan biyar kuma 2025 ubangiji Allah ya bamu da sauki wannan darasi yana gudanuwa ne karkashin wannan kungiya ta jama'atul izaratu bidawa kamatu sunna wadda Sheikh Ismail Dizmi Zakariya ya kafa ubangiji Allah ji kansa tare da waɗanda suka rigaye mu gaba ɗaya ma'aikata da suke faman jagorancin kungiyar yanzu a lara asihim Sheikh Sani ya jingir Allah taimake shi da mataimaka baki ɗaya Allah ya ba mu nasara in ba na manta ba mun yi karatu wancan lokaci fasali na ce e fasali fi tsahara kuma mun yi a ƙasamul miya mun yi abin nan guda biyu a lokaci ɗaya kuma an yi maganganu kan cewa Allah da mu dinka tafiya da shi kusa kusa saboda me saboda a fahimci darasin ba wai mu ƙara littafin ba fatan mu alheri Allah ya bamu da sauki to babi na wanda muka biyo bayan ɗahara da shi za mu maimaita shi sai mu ɗora sabon Allah ya bamu iko Allah ya datar da mu shine a ƙasamul miyahi shafi na 31 kenan ne darasi kuma na 14 yau darasi na 14 daidai Allah ya ba mu sa'a a ƙasamul miya eh 33 dai 33 shafi na 33 ya ce almiyahu ruwaye jam'in ruwa kenan ko mukan cewa muke ruwa ko sai a ce su ɗin ai su ruwa kenan talata a ƙasamin ya ce ruwaye sun kasu kashi uku alma'u tsahuru bi ma'ana alma'ul mutulak ya ce ruwa almutulak in an ce mutulak sake ake nufi wanda shi ne aka yadda ka yi ibada da shi wa huwa ma lam ya tagayyar launuhu shine wanda launinsa bai canza ba au ta'amuhu mun gani ko au ta'amuhu ko ɗanɗanonsa au rihuhu ko ƙamshinsa bi shay'in tsahirin da wani abu mai tsarki au najasin ko kuma mai najasa shi kan bai samu wannan matsalar ba au tagayyara bi ma fi qararihi ko kuma a'a abun da ya jirkita shi gurin zamansa au bi tsuli muksin ko daɗewan zaman da ya yi da shi wani kala yusta'malu fil adati ana amfani da shi a al'ada wal ibadati haka ma a ibada kaga ya gama in an ce alma'ul mutlaq to shine wannan na biyu sai ya ce alma'u dahirun ko tsahirun ruwa mai tsarki shi ruwan yana da tsarki amma kuma ba lalle ne ya tsarkake ka ba amma dai yana da tsarki sai aka ce to kamar me sai aka ce wa huwa ma'un wa huwa ma tagayyara ahadu awsafihi athalasa bi shay'in dahirin yace shine ruwan da ya jirkita ya dai jirkita kan amma fa da ɗayan ɗayan ukun siffofin sannan amma da abu mai tsarki ya gayyara ya kuma galabci bi ma'ana da ya rinja da ya zuba a ciki kuma sai ya rinjaye ruwan sai ya ce kamar me sai ya ce ka zaiti kamar mayi mayi ai ba sa tare da ruwa sai ya zuba a ruwan sai ya rinjaye ruwan wallabani ko nono wasamani ko kitse wa gairi hima ko wa gairi hada wa'annin wannan duk abin da ya zo jirkita ruwa amma mai tsarki ne to wannan ruwan yana da tsarki yusta'malu fil adati ana aiki da shi a al'ada za a iya yin wanki wanke-wanke da sauransu fakat shi kadai dunal ibadati amma ba za a yi komai da shi a ibada ba ba za ka yi alwala ba za a yi wankan janaba ba dukkan abin da ya shafi ibada wanda yake bukatar ruwa mai tsarki shi ba za a yi da shi ba shine wanne ne shine ruwa a tsahiru amma gairu mutahhir mai tsarki ne amma ba zai tsarkake ka ba don ya jirkita da abu mai tsarki shi yasa ya zama mai tsarki amma ba zai tsarkake ka ba Allah ya fahimtar da mu an ce ana yin mai amfani da shi a al'adance amma ba a amfani da shi a ibada sai na kashi na uku yace alma'un najasu ruwa mai najasa wa huwa ma tagayyaru ahadu awsafihi ath-thalasa bi shay'in najasin yace shine ruwan da ya jirkita daga siffofinsa guda uku nan da wani abu amma mai najasa kalbauli kaman fitsari wal azarati ko bayan gida wa kamri ko giya wa gairi ha da wani wa'annan duk abin da ya jirkita shi abun kuma haramun ne bi ma'ana abun ba mai tsafta ba ne ba mai tsarki ba ne kamar misali ai na farko na biyu maganar ruwa da aka yi an ce maka kamar nono kaga nono da bambanci da giya ai sai aka ce ruwan wancan din mai tsarki ne amma wannan kuma mai najasa ne saboda abun da ya jirkita shi mai najasa ne la yustamalu fi shay'in min al ibadati ba a komai da shi daga cikin ibada wala shay wala fi shay'in min al minal adati haka ba a komi da shi daga cikin ibadan al'ada al'ada ba za a yi komai da shi ba a ibada ba za a yi komai da shi ba wannan shine kashe-kashen ruwa guda uku wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala yace faslun idza ta'ayyanatun najasatu idan najasa ta faru gusila muhalluha to a wanke gunda najasan ya taba fa inin tabathat idan kuma ya fantsama gusilar sauba kullu hutu a wanke tufan duka yanzu baka san iya ina ne ya taba ba to don ka kore shakka sai aka ce wanke tufan gaba ɗaya ka huta albayan mai sharhin littafi ya ce ya'ani anna najasata ya ce abin da yake nufi da cewa lalle najasa iza urifa ainuha idan an san inda take fi badanin a jiki ne au saubin ko a tufa au makanin ko a wurin sallah makanin musalli wurin da mai sallah zai yi sallah sai aka ce gusilat a wanke wa uzilat ko a gusar wa in lam tu'rifal najasatu amma idan ba a san iya inda najasan ya taba ba bi ainiha asalin inda najasan ya taba ba au muhalliha ko gurin ba a gane ba fi saubin a tufa ne gusilar kulluhu su a wanke rigan duka ko a wanke tufan duka ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki fi suratul mudaththir wa thiyabaka fatahhir yace tufafinka ka tsarkake ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana yi duka da kowa kenan wal hadisi khawlat wal hadisi khawlat ko binti yasarin haka hadisin kaula bintu yasarin qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah laisa li illa thawbun wahidun ce ba ni da wani abu na tufa sai tufa guda ɗaya wa ana ha'idun fihi kuma sai in bi ma'ana ina yin ha'id in yi abin nan haiba a cikinsa bi ma'ana har ya tattaba shi kenan haiba ya taba jikin zanin ko kuma ya taba jikin tufan nata to ya zan yi ƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi sai ya ce fa'iza ɗahorati fagisili maudi'id dami sun masalli fihi ya ce to idan har kika yi tsarki bi ma'ana kin yi wanka fagisili to ki wanke maudu'id dami inda jinin ya taba thumma salli fihi sa'annan sai ki sallah da tufanki rawahu ahmad wa abu dawuda yanzu tufa ne ya taba na- najasa tunda yanzu ne za ta yi sallah bi ma'ana za ta yi ibada to gurin da ya taba ta, ta, tunda ta yi wanka to yanzu sai ta kama wurin da ya taban sai ta wanke shi sai ta yi sallanta a ciki babu wani abu kaga bambancin shari'a ko da inda za a fahimci waɗansu shari'o'i furu'a ana samun bambance-bambance da ko ga annabawa ma annabi musa kai da sauran wayansu annabawa ma waɗanda zamaninsu ya shuɗe su idan najasa ya taɓa tufa to he dai ka yanke iya wurin in kuma jikinka ya taɓa ka fa dinka ƙwarzane shi kenan har sai wannan wani ɗin saman ya tashi haka aka musu kuma haka suke yi kuma bai zama damuwa a wurinsu ba tunda haka aka tsara musu mu kuma yanzu wankewan ma yana zama tashin hankali wanke wankewa ba aka ce ma ka wanke ba a ce ma yanke wurin ba kaga ina tsantseni za ka ga ƙarshen tsantseni a wurin mutumin da zai yanke rigansa kam kar kar najasa ya taba ba to in ya taba here ya yanke wurin to kai sabon ɗinki bisa billahi najasa ya taba a ce an yanke ya samu matsala to kaga duk inda zai yi ba zai yi najasa ya taba shi ba Allah ya ganar da mu wa hadithu jabir bin samura ƙala samitu rajulan ya ce na ji wani mutumi ya alun nabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan annabi tsira da amincin allah ƙara tabbata a gare shi ƙala usalli fi thawbin ladhi ati fihi ahali ya ce shin na yi sallan da tufan da na sadu da iyali na da shi ƙala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi na'am sai ce e illa an tara fihi shay'un fatagata silahu sai dai in ka ga wani najasa a jikin tufa ɗin to sai ka wanke wurin kaga an gama aiko an tabbatar maka wanke wuri shine ahmad bin maja wa qala rahimahullahu wanda ya rubuta littafin ahalari yace wa man shakka fi isabatin najasati duk wanda ya yi kokonto a kan samun najasa bi ma'ana wannan ruwan da ya taba bi ma'ana da ya fantsama gashi nan dai najasa ne amma da ya fantsama to ya taba shi ko bai taba shi ba fa in asabahu shay'un in har wani kuma abu ya taba shi shakka fi najasatihi amma kokonton najasan ne ko ba najasa ba fala na baha hece bare yayyafa ruwa ba ko hukuncin mu wancan kamar na yi tsallake wa man shakka fi isabatin najasati na baha wanda ya yi kokonton najasan nan ya same ni ko bai same ni ba sai aka ce na baha ya yayyafa ruwa kawai a wajen ya tabbatar ne najasa ne tun da ya tabbatar najasa ne amma da aka fantsama sai ya ji maransa kamar ya same shi kuma kamar bai same shi ba ya duba komi dai bai gani ba amma hankalinsa bai kwanta ba don ya zauna lafiya da shari'a sai aka ce na baha ya yayyafa ruwa a wajen shi kenan ayayyafi ba wankewa bane ko to Allah ya ganar da mu fa in asabahu in kuma ya tabbatar eh lalle gashi nan ya taba shi shay'un shakka fi najasatihi amma abin da yake kokonto yanzu abin da ya taba nin nan najasa ne ko ba najasa ba shine kawai abin da yake kokonto shi yanzu fala nabaha yace to shi ba zai yayyafa ruwa a kai ba me yasa sai ya bi diddigin ruwan in mai kyau ne shi kenan in kuma mara kyau ne sai a wanke wuri na samun gane wa man tazakkaran najasata duk wanda ya tuna wata najasa wa huwa fi salati kuma yana cikin sallah qaba'a ya yanke sallah amma sallah yanke sallah akwai ka'ida sai ce illa sai dai an ya kafa khuruja wakati yana jin tsoron fitan lokacin wannan sallah din to kare ya yanke ta kenan sai ya mai sai ya ci gaba da sallarsa tunda mai lokaci zai fita wa man salla biha nasiyan wanda kuma ya salla da najasa amma a ya manta wata zakkara ba'ada salami sai ya tuna najasan bayan ya salla mai salla a ada fil wakati aka ce to zai dawo da wannan sallan in akwai lokaci duk abin da ka ji an ce maka in akwai lokaci to dawo da shi mustahabbi ne amma in ka ji an ce a ada abadan to wannan dawo da shi wajibi ne zai dawo da shi har abada to wannan wajibi ne sai ka dawo da shi amma aka ce maka a ada fil wakati a dawo da shi in akwai lokaci to wannan ana nufin mustahabbi ne dawo da shi ne Allah ka ganar da mu albayan ne sharhan littafin ya ce ya'ani anna man tahaqqaqa bin najasati lalle wanda ya tabbatar da najasa amma wa shakka fi isabati amma kokontonsa shine ya same shi ko bai same shi ba thaubihi tufansa ne au badanihi ko dandanin jikinsa au makanihi ko kuma inda zai yi sallah din biha na baha sai aka ce to yayyafa ruwa ai rasha alaihi ma'a ai yayyafa ruwa a kayin gurin rasha shine mutum ya iba yanzu a ƙasa yana yin ƙura ya bi ruwa ya watsa a wurin ai ga ƙuran ba zai sake tashi ba shine rasha kar ya ce ya jike rigan ko ya jike abin nan din wujuban yayyafa ruwan wujuban wajibi ne wa in ta haƙaƙa bil isabati in kuma har ya taɓa shi walakin shakka fi najasatin amma abin da yake kokwanto to najasa ne ko ba najasa ba ma asabahu abin da ya same shi fala yajibun nabahu to wannan ba wajibi bane yayyafa ruwa a wurin alal mashahuri a magana mafi rinjaye akwai wani magana kenan fa in ka ji an ce akwai rinjaye to akwai wani magana to kar ka ji wani kuma yayi wani magana ka ce kai a tafo ba haka ka sani ba a'a addini sauki ne da shi Allah ya bamu da sauki wa amma iza shakka fi kaunihi najasatan in har inda yake kokonton zaman abun najasa ne wa fi isabatihi ko kuma samun lisaubihi ga tufansa au badanihi ko jikinsa au makanin sala ko wurin sallah ma'an fala na baha alaihi ittifaqan shi kan ba zai yayyafa ruwa ba an yi ittifaki in ka ji ittifaki to duk an tafi ɗaya kenan mun gane abin da ya fi shahara da abin da ya zamanto ittifaki ne wannan Allah ya fahimtar da mu wa wujubu nabahi libara'ati zimmatin bil yaqini abin da yasa aka ce wajibi ya yayyafa ruwa don ya kubuta ne ya tabbatar da yaqini maransa ko yana cikin sallan zaka ga yana ta faman dube dube yana kuma yin wani abu kaga bai yaqini ba kenan to abin da yasa aka ce kenan ya yayyafa ruwan don me don ya tabbatar da cewa kaman ya gama wannan aikin a hankalinsa ya kwanta kar yana yin ibada yana shakka ba a ibada da shakka wa a fi hadisi ya zo cikin hadisi me aka ce aka ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka yace bar abin da kake kokontonsa zuwa abin da baka kokontonsa kaga ya gama ya baka hujja kenan wa anna man tazakkara najasata to an yi maganan wanda ya tuna wata najasa wa huwa fi salatihi amma yana cikin sallah wa kana alwaqtu mutas menene muttasi'an amma lokacin yana da yalwa yana cikin sallah sai ya tuna wata najasa wa huwa fi salati ya ga cewa kanal waqatu amma lokacin da yake ciki muttasi'an yana da yalwa qata'aha ya yanke sallah wa in kana waqatu bayyiqan amma in lokacin yana da kunci salla wala ƙaba'a ya yi sallah da najasansa kuma ba zai biya sallar ba Allah ya ganar da mu li'anna izalatan najasati saboda lalle gusar da najasa ta kunu ma'a zikiri wal ƙudura tana kasancewa ne tare da ka tunata kuma kana da iko to yanzu ya tunata amma bai da iko wa illam ya tazakkar in kuma ma har bai tuna ita najasar ba illa ba'ada salami har sai da ya ce assalamu alaikum a ada salata to zai dawo da wannan sallan in kana alwaqatu baqiyan istihabba yace to in ya kasance amma fa lokacin baqiyan yana da saura istihbaban dawo da sallan an so haka ne Allah ya fahimtar da mu wannan wajen nan da aka ce maka wajibi ya yayyafa ruwa yayyafa ruwan zai ebe masa shakka ne ya zamanto wajibi nan da aka zo aka ce maka zai biya zai kawo sallah idan har akwai lokaci sai aka ce istihbaban an so haka to in babu lokacin shikenan sallan ta sha Allah ya ganar da mu duk abin da ka ji kamar farko da na ce duk abin da ka ji an ce a dawo da shi to ana dawo da shi a lokaci ne in lokacin shi ya fita ba a dawo da shi Allah ya karba mana ya bamu da sauki an yi maganganu da dama a cikin gurin nan na farko abin da aka fara yin magana a kayinsa shine shakka shine jigo ma a ciki bayan an raba ma ruwan guda uku an faɗa maka mai tsarki an gaya maka wanda bayi da tsarki an faɗi wanda yake da tsarki a kansa ba zai tsarkakar da kai ba ina ji an faɗi wannan to da farko da ya maganan mutulak shine ruwan da yake da me shine ruwan da yake da tsarki kuma zai tsarkakar da kai in ka ji malamin fiqh ya ce ma'ul mutulak to ruwan da yake da tsarki kuma zai tsarkakar da kai in ya ce maka ma'ul dahur kuma ruwa mai tsarki to sai iya yiwuwan ba zai tsarkakar da kai ba amma yana da tsarki sai ya baka misalai sai ya ce maka kaman ruwan da ya jirkita da me da ruwan da ya jirkita da nono zuma kai duk abin da yake halal ne ya jirkita da shi to wannan yana da tsarki amma ba zai tsarkakar da kai ba na uku kuma ya ce maka ruwa ne najasin mai najasa wanne ne shine wanda idan najasa ya shiga ya jirkita shi sai ya gaya ma kaman fitsari bayan gida da sauransu duk abin da ruwa ya shiga ya jirkita shi in dai najasa sunan shi to ruwan ma ya zama najasa shikenan ya ɗauki kuma dabbobi masu ɗaukan masu cin najasa duk dabban da za ta ci najasa to in ta yi fitsari to fitsarinta najasa ne amma in irinta kuma ga ta nan kamar yanzu akuya amma ga irinta amma ba najasa take ci ba dan ta yi fitsari ya taba kaza ka yi sallah ba wani abu amma mun fahimta me yasa ya zama najasa fitsarinta saboda tana cin najasa Allah ya ganar da mu mene cin najasa shine ya zamanto a galabiya yawan abincinta in an kasa abincinta kashi uku kashi biyu dun najasa ne shine abin da ake nufi ba wai dan ta ci yanzu ka ta ci najasa ɗaya shikenan kai baka taba magani ba sai yanzu kai kace shikenan kashinta za a yi ta ka ba shi ake nufi ba mafi yawan abincinta shi take mu'amala da shi najasa to amma ita halal ce amma tana mu'amala da me da najasa to tun tana mu'amala da najasa yanzu in ta yi fitsari ko ta yi bayan gida to ya zamanto me na ya zamanto najasa Allah ya sa mun gane sannan sai maganan cewa ruwa duk ruwan da a duk najasan kai da ya taba jikinka in ka gane wajen aka ce wanke in ba gane wurin baka wanke tufan duka ina ji shine abin da ya faɗa gaba ɗaya to Allah ya bamu da sauki kuma ya ƙara ma bayani har ya ma takidi ƙarin abin nan da ce wasu ya baka faɗahir ya kawo maka hadisin kaula sannan ya zo ya ma magana akan cewa eh mutumin da yanzu abu ya taba shi amma ko kwantonsa shin wannan abun najasa ne ko ba najasa ba in ba najasa ba ne shikenan in najasa ne ya wanki ba hutawa ba yanzu kuma abu bai taba shi ba amma najasa ne wannan amma abun bai taba shi ba amma ransa yana wani kokonto ya taba shi ko bai taba shi ba aka ce na zaha ya yayyafa ruwa shikenan hukunci ya kare a hakan kusan guda biyar ne a wuri guda a yanzu sai aka ce to idan kuma ya tabbatar najasa ne amma kuma fa amma ya taba shi me za a yi wankewa in bai tabbatar najasa ba ne fa sai ya bi diddigi me ne wannan ruwa kaza ne shikenan an gama Allah ya fahimtar da mu wannan babi wajibi in ba tsarki akwai matsala in dai ba tsarki to akwai matsala tsarki kuma tana tattaruwa ne kamar haka da tsarkin zuciya da na dandanin jiki ɗaya na iya yiwa ya tafi amma ɗaya ko bai yiwa yanzu mutum bai da tsarkin zuciya zai yi sallah ba a karba ba aiko amma don bai da tsarkin jiki zai iya yin sallah kuma a karba saboda akwai dalilan da zai sa zai yi wannan sallah a haka ɗin yanzu ga shi na abin da muka karanta amma zuciyarsa babu tsarki fa babu yadda za ka yi da shi Allah ya bamu da sauƙi ya mana mafita duk wannan abun ana yin shi ne don me don ka gane ka gyara abun da za ka gyara don idan har aka wuce wannan bigire din shikenan kuma yanzu ya ɗauka cewa sai ka fahimci wani irin mataki ne na tsarkin ka kai tsarkin akwai wanda in ya tsarki ya tashi kuma wani abu zai ƙara biyo baya to in ya taɓa jikinsa kaga an samu matsala wajibi sai ya fahimta tsarkinsa ya yake yana ɗaya daga cikin waɗanda in ya yi fitsari baya kuma zai sake dawowa ya yake yin tsarkin bayan gidansa ya zama ingantacciya dole wannan sai ya bi diddigi ya san menene ba abin da ba a bayyana ma yadda za ka yi ba dole sai tsarki ya kan kama ne sa'an nan me sa'an nan ma magana alwala sa'an nan kuma a yi sallah ɗin ta karɓu Allah ya ba mu da sauki akwai tambaya a wannan babi akwai tambaya na'am na'am wasu hawaki ke na tunda su suna cin kaman kaman za su samu kuma ruwa ne wanda ba mu gura mu iya sha ba, su za su sha kaga fitsarin su suka ya zama da masu e abinda ake nufi shine aka ce haiwanul ladhi ta'malu bin najasa dabbar da take amfani da najasa sai na kwatanta ma na ce ma najasar shine yanzu ita abincinta kashi uku in ka raba biyun duka najasa ne ɗaya ne ba najasa ba amma mun gane to ita ne wanda in ta yi fitsari ko ta yi bayan gida in ya taba ka sai ka wanke wajen don najasa ne wannan amma duk dabban da kashi ɗaya ne a cikin najasa a abincinta ba ta zama najasa ba bayan fitsarinta bai zama najasa ba amma mun gane Allah ya ganar da mu amma duk dabbar da kuma haram ce ita to nononta ma in ya taba ka haram ne amma mun fahimta abin da aka ce makaruhi ne cinsa to abin nan nononsa ma haka fitsarinsa ma haka Allah ya fahimtar da mu amma ka gane na san karo dan kawai akuyanka ta je ta sha ruwan kwata ka ce shikenan ta tsula fitsari ba za ka je sallah da shufan ba ba shi yake nufi ba na'am na'am eh na'am mm kuma ga hidu wannan tsarkakakku ne kuma an yi maganan in ya taba ka mm fitsarinta Mm.
ba dole sai ka wani to shi ne bayanin ne nake yanzu misali in ruwanta ne kawai najasa ruwan ruwan da take sha ne ruwan da take sha shi kadai ne abu mai najasa misali ai ruwa ne take sha ko yanzu ruwa ne take sha amma mai najasa to yanzu tutun rayuwarta a ruwa mai najasan take yi amfani da shi shi kenan abin da ake nema kenan na'am eh abincinta kenan busasshen kashin mutane Mm. yawwa ita a- ita shi ne najasa yawwa Eh. yawwa ba zai yi ba in an cire wannan babu amma an fahimta Allah ya ganar da mu babin da za mu shiga duk da cewa kawai za mu yi maganan kan babin ne za mu bar babin sai darasi na gaba insha Allahu za mu yi magana a kansa shine alwudu alwala alwudu alwala kowane al'umma suna da sharaɗin abin da aka sa musu don su yi ibada da shi ai yanzu ko da kana so ka kawo wata ai ba za ka kawo wata ɗakin ka haka kawai ba a ɗan fente-fente a ɗan goge can a ɗan yi ko ba haka ba ne to ai almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne wa alaihi ai yana a kan shi wajibi kenan ya tattali me tsarki inna allaha ta'ala tayyibun to babba abin da ake nema shine aka ce alwudu'u sai ya ce maka meye ne wudu'u duka ya ce alwudu'u lugatan in dai a yare ne min alwada'ati an fito da shi ne daga wada'a daga haske a wanke abu yayi tsaf wudu'u kenan in dai a yare ne na larabci wa huwa husnu wan nazafa yace shine kyautata abu da tsabtace yanzu a kyau- a kyautata abu a tsabtace shi to wudu'u kenan ka faɗe shi da yare amma in a shari'an mai littafin ne akwai abin da yake nufi da wannan amma mun gane yanzu misali ka san wani lokaci idan ba- ba ba ka fahimci cewa wannan da lugga ake nufi ba wannan kuma da shari'ar mai wannan littafin ko mai wannan eh, abin nan din yanzu mai yanzu mai tafsiri yana da abin da a shari'ar tafsiri mai fiqihu yana da shi mai duk wani tauhidi yana da shi zai ce ma a shar'an to abin da yake nufi a wurin maluman da suke rubutun tauhidi amma mun fahimta to yanzu mai alwala sai aka ce maka alwudu lughatan alwala a yare sai aka ce huwa husnu wan nazafa shine kyautata abu da tsabtace shi kaga wannan yare ne Allah ya fahimtar da mu yace amma wa shar'an a shari'ance kuma fa huwa isti'malul ma'i tahuri shine mutum yayi aiki da wani ruwa mai tsarki kaga wancan ruwan da muka yi magana da shi mutlaq kenan fi a'dha'il makhsusati a wayansu gabbai kebantattu kuma ka sani ba don wai ka yi amfani da wayannan gabban ba sai dai ya kasance bi tsariƙatin lati shara'a Allahu sai yadda Allah ya ce ai kai tunda alwalan ai ba barka ka kawai ba an kawo maka yadda za ka yi wal kaifiyatin lati aradaha kuma ya zamanto yadda Allah ya ce a yi alwalan kai kaifiya daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza to kaga idan har haka zai faru wajibinka sai ka yi amfani da abubuwa kamar haka na farko alkur'ani da ya zo ya yi magana in kuntum ila saladi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da baki yaya ya fassara ta a aikace kaga wajibi ne sai kayi amfani da qur'ani sai kayi amfani da hadisi sai kayi amfani da maluman fiqihu wannan wajibi ne saboda me saboda alqur'ani annabi ne ya fassara shi sallallahu alaihi wasallam to a fassaran annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da yayi daga bansa shine maluman fiqihu suka dinga dauka suna aikatawa Allah ka bamu da sauki yanzu hadisi akwai fatiha tana da hadisi amin tana da hadisi to yanzu idan ka ce da fatiha da amin a cikin sallah wanne ne wanda in ba shi ba sallah kaga sai malamin fiƙihu ne za su zo su bambance maka ko amma malamin hadisi zai ce duka kowanne na da hadisi kowanne na da hadisi amma wanne ne ya fi wani yanzu in ka karanta fatiha in ba karanta fatiha ba a sallah sallah tana nan yanzu in ka gama wala bolin baka ce amin ba akwai sallan ko bata nan Allah ya ganar da mu to abin da ake nufi kenan kan mutum yana so ya masa warware ka ji yana ce maka alqur'ani ba hadisi ko yana ce maka hadisi ba fiqihu to wallahi cutan ka zai kawai saboda ba za a taba fassara ma qur'ani ba yadda annabi ya fassara ba misali in ka fassara yadda ba annabi ya faɗa ba za ku je kwaɗo ai to in ka zo kai aiki da ba haka annabi ya yi ba fa lokacin da aka ce kai sallan nan raka'a nawa aka ce ma kai ba annabi bane sannan mala'ika zo koya masa sannan yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah azhar yayi raka'a hudu yayi biyu a bayyana abin nan fatiha da sura yayi biyu me yayi zaman tahiyya ya sallame yazo yayi biyu me haka fa sallan nan ka zo ka same ta kai lafiya lafiya shine fa to yanzu kaga an dauko maka alwala in ba ka yi irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka sha wahala ko ba za ka sha ba za ka yi tayi ne kawai ka tafi lahira ba ka samu komai ba abin da ake nema na hasken ba za ka samu ba allah ka fahimtar da mu ka bamu da sauki sai ya ce maka alwudu'u mashru'an kitaban wa sunnatan yace fa alwala da kake ji din nan mashru'un ne abu shari'a ne ba wai a mutum bane ya ga daman yayi a kitaban wa sunnatan wa ijma'an alqur'ani da hadisi da ijma'in malaman fiqh shine fa qala allah tabaraka wa ta'ala Allah mai kowa mai komai sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da kaji ya ayyuhal ladina amanu akwai wanda ba ba ayan nan ta yi magana da wanda ba mai imani ba to idan kaga mutum yana hauragi yasa magana alwala to bai yana da imani kenan sai ya bar masu imani su yi kayan sa ai amma mun gane wannan magana in kaga abu zai ba da wahala to shi kaga abun mai wahala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya san mai imani ne kadai zai iya wancan ayan da aka yi maganan ya ayyuhan nasu ya ku mutane nan ya gaya maka fallalar wanda ya yi ka ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kaga yana gaya maka wanda ya yi kan fa ka ji ya halicce ka ne daga wani mace wata mace da namiji su biyun nan rak daga nan ne aka kowa ya fito kuma ya gaya maka ka gane cewa cewa dan kaga wani balarabe bature waye a yayi ne don ka gane shi din Allah ne in ka ji an ce yayuwar musulmuna to abin da za a bayar bai karfinsa bai kai na yayuwar ladina amanu ba wasu da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce amanna mun yi imani ya rasulullahi ya ce aqulu aslamna ku ce kun musulunta ne ha me yasa ya gaya musu haka saboda da akwai su sau- akwai sauran su a musulunci Allah ka bamu da sauki yace ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila sala idan kun ta bi ma'ana lokacin sallah yayi za ku yi sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fuskan fusakunku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiqi zuwa me zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum nan ne ake ta tababa da mutanen kai yace an ce shafawa eh shafa kafansa kawai Kace, wannan rayuwa akwai aiki wa arjulakum da ƙawahuwanku ilal ka'abain zuwa idon sawu to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa da ya ja ayan aka fassara wa mutane ta yaya za ka yi yanzu abin da aka fara cewa da- da shi shine fagsulu wujuhakum fiskokinku za ku wanki to kaga alwala saka in ka ce qur'ani shikenan sai ka fara daga wanke fiska sai ka wanke hannunka zuwa me gwiwan hannu sai ka wanke menene sai ka shafi kanka sai kafanka me yasa aka fara da wannan sune fara'id ne sune mene fara'id abin da yake farilla shi aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya goyo ce maka abin da zaka yi shine hadisai sun suna nan da dama cewa in Allah ya nuna mana wani sati da za mu yi asalin darasin za mu ɗebo abin da ya kamata sai mu ɗora kai fatan mu alheri misali da ya zo sai ya ce maka hai hadisi ya go ya tabbatar ma cewa wanke hannu sau uku kafin ka sa a cikin abun alwala ai ba shi ka fara alwalan ba sai ya ce maka wanke wanda za ka yi sunna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu bai fara da kai ba a nan kafin ka yi a ayan ta gaya maka ne ka fara wanke hannu a nan ta ce maka ya ce to idan ka wanke hannunka in akwai asuwaki sai ka ɗauko asuwaki ka wanke yanzu ka fara da sunna za ka ƙara da mustahabi yin asuwakin as- mustahabi ne su- matsayinsa kuma yana da hadisi me an- annabi sallallahu alaihi wasallam ce laula ba da dan ba dai a shukka ala ummati in tsananta wa al'umma na ba da ya ce da su kowane alwala su dinka yin me aswaki cewa laula din nan shine ya dawo da shi mustahabbi an so amma mun gane Hmm, Allah ka fahimtar da mu to yanzu kayi aswaki ka kuskura bakinka a yanzu ne zaka fara alwala to maluma sai suka fara magana cewa lokacin da zaka fara ka ce bismillahi yana da- a wurin wasu maluman suka ce cewan bismillahin su ba su gan shi kitaban bi ma'ana ba su ɗauke shi cewan aiki ne ma'amulan na alwala ba amma wannan masaba ce ce ce bismillahi yana cikin me yana cikin kafara aiki in ka dauko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu amrin zibalin duk wani al'amari wanda yake da alheri bi ma'ana mu abocin alheri la tabda bi bismillahi amma baka fara shi da bismillahi ba fa huwa aqa- fa huwa aqdau me yankakken albarka ne au ajizamun ko kuturun al'amari ne au abtarun ko me yankakken baya ne ba zai je ko ina ba sai aka ce ce bismillahi a cewa bismillahi fa amma cewa bismillahi mustahabbi ne yanzu in ka manta ta ka tuna a cikin alwala sai aka ce ka faɗe ta Allah ka ganar da mu ai malumin sun yi aiki ba haka kawai bane mutum ya bude ya ce maka kaza ya ce kaza sam Allah ka bamu da sauki ka mana mafita to dai babi ɗaya muka karanta wannan mun yi abinda in Allah ya nuna mana rana ita sati za mu zo mu ɗora za mu fara magana ne akan alwala insha Allah farkon babin ubangiji Allah ya bamu da sauki idan akwai tambayoyi a ciki sai a tambaya mu gani in kuma ina ganin darasin in babu wani tambaya za mu iya ƙara wani abu a kayi na baya wanda muka ɗan yi aiki a kansa shi kenan saboda na ga yanzu da talatin daidai duk da ba cika tambaya ba kai kan ko ya yi shugaban matasa na'am wannan darasi na karshe na na maganan fara wala na'am
shi wannan wanke hannu da kusa uku da asuwakin baya cikin tsarin alwala da ka fara wannan ya baka dama ne don ka sa hannu a cikin abun alwala amma mu kuma da ke aksari muna da rufaffen abun alwala sai ka ga wannan ba mu ɗauke shi komai ba amma mun fahimta amma daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo za- ai hannunka akwai abubuwan da ya taba Duk in ka zo ka wanke shi to yanzu shine ka tsabtace hannunka ya baka daman in ka ebi ruwa zaka kai bakinka amma lokacin da ka ebi ruwa haka kawai ka kai bakinka ka haɗa da dattin da yake ina yake hannunka ka tura shi kuma cikinka kullum abin da shari'a yake so ka fito tsab shine kawai amma ka gane magana lokacin da kai asuwakinka kuma za ka fara alwala sai ka wanke hannu guda uku sai ka wanke wannan uku sai ka yi me sai ka yi kuskuren baki daman ka riga ka yi asuwaki idan baka samu asuwaki na kara ba aka ce ka yi me ko da yatsanka ka yi abinda ake nema dai ka zama tsaf tsaf tsaf abinda ake so musulmi a kowane lokaci ya zama to abin nan bakinsa yana tare da abin gogewa saboda nan ne kayan nika abubuwa in ya dan jima ma baka yi magana ba in kai magana zai dinga canja iska babba abin da ake so musulmi ya zamanto nazifan iya da tsafta kowane lokaci Allah ya ba mu da sauki har yau kan magana na san ai na'am malam hadisi ne ma wanda ce sallallahu alaihi wasallam ko daga bacci ka tashi eh wannan kan wanke hannu yawa wanke hannaye dan idan baka san inda hannunka ya kwana ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ake nufi wankewa shi abin da yake nema ya ji wanke wannan tana daga wanke wanda zaka yi ukun farkon alwala ne ko bata ciki shi abin da yake nema kenan ko to shine iya abin da ake nufi shine yanzu ka wanke hannunka ne yanzu ne zaka fara alwala Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki kuma zaka iya yin alwala wutiran ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya zaka iya yin bibbiyu bibbiyu zaka iya yin uku uku uku amma mazhabin malikiya abin da ta dauka shine afdal kayi shi nihaya uku uku amma mun gane kar ga mutum kan yana alwalansa bibbiyu kace tab kar ka diba da zafi sauki ne da shi addini na'am alaji na'am eh sai sun tsats eh to babban abin da ake so ba yatsun kaɗai zaka wanke ba a'a wanke hannun zaka yi gaba ɗaya shine shari'a take so ba wai yatsan kaɗai ba in kai yatsan kaɗai ka takaita kuma ba shine sunan annabi ba na'am eh sai a wanke hannu eh to abin da ya fi shine idan mutum ya zo ya wanke hannun gaba ɗaya kar ya cire wa'insu yatsu ya wanke ya wanke shi gaba ɗaya sa'an nan sai ya yi asuwaki da hannunsa sa'an nan ya sa- ya shiga alwalansa shine abin da ya fi Allah ya ganar da mu kace na'am na'am ya ce shi ruwan da yake mai najasa amma wanda bayi da najasa shine wanda ɗanɗanonsa bai canza ba kuma ƙamshinsa bai canza ba launinsa bai canza ba shine ruwa mai kyau kuma sai ya maka bambanci ya ce ko da za su jirkita wa'annan ɗin amma da wa'yansu abu wanda shi ruwan shi ya haife su kamar me sai aka ce ka ɗuli mukfin kamar tsawon daɗe wanda ruwan ya yi agun sai ya yi algasa algasa ko kuma ruwan shi ya haifi wani abu kamar ka ɗuhu labi ga gantsa kuka don ka ga gantsa kuka akan ruwa aka share shi kawai ka ibi ruwanka amma mun gane ko kuma ƙasar wajen ja ne ruwan ya zama ja baka da damuwa da shi Allah ya fahimtar da mu Allah ya datar da mu na'am kenan ku abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sannan kuma muna nan muna ƙara bayani ko in ce ban san ko an yi ta bayanin ba dai Mus- a- maganan launching in Allah ya nuna mana na musabakan alkur'ani mai girma wanda za a gabatar da shi ranar alhamis tsakanin mangariba da isha a masallacin nan ina ji an faɗa ban sani ba ko an faɗa amma to an dai na na- yanzu ma ba faɗa ba yanzu na faɗa yau shi ne kawai in Allah ya nuna mana Allah ya ba mu sa'ar rayuwa kusa ko nesa iya abin da za mu iya ma gata wa Qur'ani kenan kawai a yi ba mu iya mar komai yanzu banda wannan din ubangiji Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh